بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah hada mu a yau Lahadi 29 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1946 wanda ya da ɗaya ga watan Disamba 2024 miladiyya. A wannan majalis Islamu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta Malam Mirsala mukaddima da malam ya keɓe ta domin ya bayanin aqidar annabi da sahabbai da suka bi su da kyautatawa insha Allah za mu ƙara kamar da in za a tuna muna ne muna ne fashin baki akan magana da malam ya fitro da ita gami da da'a da ake mashi shugabanni mun gama magana kan malamai mun shiga shugabanni na siyasa da ake musu da'a da kuma yanayin tsarin musulunci wajen shugabanci insha Allah za mu ci gaba da wannan matashiyar zuwa inda ubangiji ya sawaka mana a yau bala yace wa da'atu li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim wa ittiba'u salaf as-salih wa iqtifa'u atharihim wal istighfar lahum wa tarku al-mira'i wal jidal fi ad-din wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna yace daga cikin abin da ahli sunna suka yi ittifaki akan shi ya zama addini da sai kudircewa shi da'a ga shugabannin musulmai tun daga shugabannin al'amarinsu ta fuskan siyasa da shugabannin al'amarinsu ta fuskan addini wata ba a salafin sali da kuma bibiyan tsawayen makabata na gari wakti fawo a tsarin da kuma bin gurabunsu walistik farin lafin da kuma nema ma waɗannan mutane na gari gafara wurin ubangiji watar kulmira'i wal jidali da kuma barin musu da jayayya fiddi da addini wanda ba yi da amfani wa tarku ma ahdathahu al-muhdith da kuma barin abinda duka ɗan bid'a suka tsago a wace zama mun mun daddale yadda wato Umar da Khattab lokacin da ya sami rijaya zata cewa ba zai tashi daga wannan a hari da wannan mutum ya kai masa ba to sai ya zaɓi mutane guda shida yasa mutane guda shida su zaɓi khalifa a cikinsu aka ce su zaɓa an yi amfani da shawararsu na farko dai su shida sannan kuma an yi amfani da shawarar manya-manyan su habbai wanda suke da fada a ji su ma kowanne an ji shawarwarinsu har shawara ta take zuwa ga zuwa ibn affan saboda mu kamar da muka faɗa wannan shine tsari na musulunci ba cewa ake kawai kowa da kowa ya zo zabi da wanda ke da cikakken hankali da wanda bai da hankali ba da wanda ya san meye zai je dawo zabensa da wanda kuma ba a san me zai je dawo ba kuma a ce jibire wane da kuke ba musulunci babu wannan a kafin ci gaba da tafiya a wannan gaban akwai gyara da dan uwa na zamanin kamar yau bai zo ba ya kawo wani mutai na ibnu shuba ya ba da ya ba shi shawara cewa a ko yasa abdullahi dan umar muka ce alwaqidi ne ya rawaito wannan ruwaya akwai matsala kan ruwaya ba waqidi ne ba albalaburi ya kawo shi ta hanyar ammar sham ibn ammar a dimashqi daga malik ibn anas malik ibn anas ya faɗa malik ibn anas ya rasu a bin shi 73 bayan hijira ya rasu a 79 to kawai ce umar ya aikata kaza a lokacin sa tsakanin su akwai shekaru da ba su adadi da yawa dole akwai wanda suka bashi labari saboda haka malaman malik din ba ba su halarci umar ba to kaga balle ba a ce malik shi ya faɗa wannan magana magana ce wacce fuskar waya ba a ɗauke ta ba amma dai abdullahi dan umar a lokacin koda ma shi ma an ce shi zama kalima din a cancanta ya cancanta duk da akwai wanda suka fi cancanta irin su ali irin su rahman din irin wanda suka yi masu sajin kugal awwal din sauran abinda za mu fara lura a cikin wannan aiki da umar ya yi shine magabata ba su yi la'akari da wai abi a majority na gaba garin mutane ba wajen zaben shugaba abi galibin abin daga magarin mutane suka fi so ba haka akan ba a an sa su bai'an mutanen gari yana bin bai'an masu hankalin garin haka musulunci yake ba za ka ce kawai kowa da kowa zai zaɓe zai zaɓe kawai in su wanda suka aka yi tikin wanda ya ci shi kenan ba a mu ana bin wato wannan mutane yanzu gari suna dole za su bi masu hankali cikin su abin da ake yi wa da yake a hallu hallu wal aqd wanda suka suke tukkawa su warware masu wanda suka kowa tasiri suka fi kowa sanin abubuwa da suka da suka wato dace wannan shi za mu fahimta a a abin da ya auku a umar da kuma da kuma yadda aka dinga jin shawarar maje-majen sahabbai ibn sa'ad a cikin abubakar yana rawaitowa daga abu mu'ash barir muhammad ibn khazin daga al'amash suleiman ibn mihran daga abdullahi ibn sinan al-asadi abdullahi dan masul ya ce lokacin da aka ba usman khalifanci ma alauna an a'la bi fuqi wace mu maje-majen sahabbai mun je mun duba bin shawara bai mai kasa a biyo ba wurin zaben wanda ya fi daraja a cikin mu to shi kaga sahabbai su suka yi wannan aikin manya kuma ba wai akwai waɗanda su in ana ganin su to ba a ganin wanda ce kasa da su to su manyan su ne za mu abu zaɓa idan ba su tsara da cikin manyan sabi gudun awwalin nan tsara da cikin asabi gudun awwalin min muhajirin da amsa to waɗannan su ne aka ɗauko su aka ci kowa shawarar da zai bayar a wata ruwaya kamar da ibn sa'ad ya ruwaito daga abu muawiya da ubaidullah ibn musa da abu nu'aym alfafin ibn dukai dukkan su daga mis'ar daga abdulmalik ibn maisara daga annazal ibn sabira yace abdullahi ibn mas'ud lokacin da aka ba Uthman khalifanci yake istakhlafna khayra man baqiya mun sanya wani mafi alherin wanda ya wanzu ya zama khalifa walam na'lufu don kuma bi mi kasa abu ba wato min iya kokarin mu ashe kaga a lokacin sahabbai suna ganin Uthman shine ya fi cancanta in dai za a hada su shi da Ali shi ya fi cancanta wannan abin da shi shi wannan wato ruwaya ta abdullahi dan suke nuna bane kenan shi yasa bayan an gama an gama khalifa an gama wato zaben khalifa din shi ya zo daga kufa ya zo madina dama ya koma kufa yana kantar da su da ya tattaki sai ya koma kufa a kamar da ruwaya abubuwa da take nuna mana sai tashi ya musu kuduba ya ce amma ba'du fa inna amiral mu'minina lallai shugaban mu'minai yana dafa umar mata ya rasu falam nara yawman aktara nashijan ba mu ga wani rana da ya zo al'umma ba wanda aka yi dinga wato salallabi haka aka dinga wato ihu ana kuka saboda rashi da aka yi min yau irin irin wani rana ka iya cewa ai ga rana ga ran da ba ake kuma ga Allah shi ran da ba ake kuma ga Allah wannan rasuwa ne da aka san cewa wato ba wanda je kawai da saka shi je ka coka mishi ba rasuwa ne ta rasu kewan da za a yi na ba aiki saboda soyayyar da ake da shi saboda kuma kewa da za a yi ma abin da ake yi sauka na wa'ayi amma shi umar wani dan ta'addanci zai tsallaka wajen sahu ya zo ya ciccoka mushi wuka to ba a taɓa samun irin wannan ba shi yasa yake cewa falam nara yawman akthar nashida min yawmi idin wa inna ijtama'na ashab muhammad kuma yace mu din sabon manzo Allah mun tun tabu falam na'lu an khairina ba mi kasa akwai ba wajen mu zabi wanda ya fi mu alheri bi fuqin wanda kuma ya fi kamala a cikin mu fa bayana amirul mu'minin zaka sai muka zaba amirul mu'minin Uthman bin Affan fa bay'uhu da ku ba ku shi baya kaga a lokacin ba zuwa aka wani yan ku aka ce ku waye na ku zabu waye na a sai da aka gama komi su ahlul hal wal aqd sai da aka gama aka ce to ku ba ku je ku yi masu hankali sun gama zabe to wannan shine kaida musulunci ba zuwa za a zo a ce kawai jumban yara da matasa da waye duk kowa ya zo ya zaba ba Abdullahi dan Mas'ud shi ne tashi ya bayani saboda haka wannan shi ne ƙayar ta addinin musulunci a halin halin wani aka su ne za su kuma kamar da muka na yi ishara wata sati a daina wannan gwara mana kai su ma amurkan wani tsarin suka yi ƙoƙarin mata kwaskwari ma amma su fito fili su gaya mana ai sai da abin da ake kira electoral college galibi waɗannan ba su yan tiken tiken da za su gama duk abin da za su yi amma su an tafi wajen masu hankali za su je su su gaba zaɓensu wawar haka idan da wato ba su su ya yi hannasu gamagar mutane za su yi wani abu da su waɗanda ba su gamsu ba za su yi canzawa kamar da haka ya faru lokacin hillary clinton da kuma trump ba cika ba lokaci ba kowace ake samun canji ba amma dai sun taɓa canzawa ba shi kaga yana irin waɗanda abubuwa suna faruwa da kuma dai baya faruwa mu dai musulci ga yadda yake kowa ya ji ya ga yadda abin ya faru mun ce dai kawai za a iya zuwa a ƙara zabarin wato ra'ayikan mutane saboda ƙarin ƙarfin gwiwa mutane galibi kamar da kuka sani in aka ce wai ra'ayinsu za a bi to wani ba zai daina karɓar taliya ba wani ba za a daina bashi wato a tamfa yana amsa ba kan a tamfa kawai za a mutane shekara hudu an shiga bala'i wani kawai kan wata yan kuɗi za a bashi wanda a ranar zai kashi da in dubu goma aka bashi a ranar dubu goma in zai ma iyayen shi abin da ya lace a ranar za ta mutu ko da ko nicholas family da shi ba wai wani family mai yawa to irin wannan kasu ka ce za a bar mutane abubuwa a hannu ba za a bar su a hannu ba saboda wannan na zai jawo kuma gashi mu dai muna gani a hakikani ga yadda muke faruwa ko da su an ce sun can ga yadda suke ga yadda suke ga yadda sun san da suke sai ta kayan su akwai wani abubuwa da suke kukulle mana ba sa bari mutane eh an aka ji aka mutu kuma za a ga haka a haka zalika bai ana addi bai ana na musulunci a zaɓar shugaba akwai bangare da ake kira bai adiniya bai adiniya shine a alƙawarin da shi shi ma zai fito alƙawarin cewa zai kiyaye mutane addinin su wannan ba mu addinin musulunci ba wani shugaba da zai zo ce shi ba ruwan shi da addini mun dai za a yi musuluncin an koma yanzu karin mu daya suna ta magana ce daban amma dole ya zama duk wani shugaba ya je yana kare mutuncin addininsa ba wai a je kuma a ce kuma shi na kare wani ma zaune yake karewa ko wani constituency dinsa na musulmai ne kuma duka ba wani balle a ce wai kai ba ka da alaka da na wanda ba musulman ba amma kuma sai ce wai na jin kunya kuma ya faɗa musulunci ba to ba su aida sai canza sunan abin nashi in karo ne sai canza ta ta zama wani guri da ya ba su alheri wannan a saboda haka hakan aka ce wato a nan za a kiyaye mutane addini a kuma bayyana da addini shine mafi wato tawa na karfi na kololuwa to kaga anan babu alfuriya mutlaka kuma ba mutum ka ce wai a bar kowa abin da ga dama kamar yadda galibi haka muke son mu rayu a haka a yanzu alhuriya mutlaka shine wa zama absolute absolute freedom kowa zan faɗi abin da na ga dama zan yi rayuwar da nake so in ga dama zan yi zaɓin mara kai na salon da rayuwar da nake so in ga dama to ba dai inda ake kiyaye addini ba za ka rayu daidai koyarwar addinin musulunci in ko ba haka ba to wannan wani abu ne kake saka kawo kuma haka zalika kaga in dai sha za a kiyaye addini to babu maganan a ce a samu almusawa a samu wani equality da suke saiwa a kakawo a ce kaza da abin da aka ba in an ba mace namiji daya to dole a ba mace daya wannan shine adalci a wajen su a mu a musulunci kowa ka ba shi hakkinsa shine adalci kowa ka ba shi hakkinsa shine adalci babu yadda za a yi wani ya fi wani bukatar kaza wani kuma baya bukata kuma an duba wasu abubuwa musamman muna yawan addinin musulunci da muke rayuwa a muna al'umma ce baki daya kowa ana ganin yana da irin nashi mas'uliyya kuma ka ce wai sai an tafi wa kafa da kafa ita mace ai ba ce ta zai ta nemi kuɗi ba cewa aka sa kula da ita to shi wanda aka ce zai nemi kuɗi kuma da a bashi wasu abubuwa wanda za su wannan ɗinsa haka zalika in ana maganan kiyaye addini kaga a nan babu maganan wai a dinga wato zakiye ma wasu haramun a fili ana gani a zo misali ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye ana buɗe gidaje haka na tata ana abubuwa ibahiyya da iri-iri inda za a addini musulunci kaga duka wannan ba sai an daina shi shi yasa ina masu rajin a zo da addinin musulunci a kawo shari'a shi kashi wanda fa sai mun maka tarbiyya sai mun koya saboda yanzu mun riga mun saba wannan harshen namu kawai wallahi in shi kadai aka bambu da shi aka zo da addinin musulunci wato sai mun maka wato tarbiyya ba karami ba yanda za ka gani kawai mu za mu shiga kawai cikin media mu faɗa abin da muka ba musulunci ba ba ba haka kwata kwata kuma ba ta yanda ba musulunci suke ba masu hankali za ka ga ba sa yarda da irin wannan wato harshe mara linzami kana yi da suka baka ba ruwan su da magana wani kake kuwa expression bai dame su ba wannan kada kawo su magana da zai kawo hatsaniya inda gari yanzu zaka iya zuwa kaka shiga facebook ka fada ka sako ta abinka wala su kama ka su dake ka wannan kuma da shi ake samun zaman lafiya in kun duba ko yan lokan da ke da na turkiya da irin irin wani samu da zaman lafiya da wasu daga cikin tunani za a ga su tunani da za su suka suka fito da kasan wasu su hasu zo Najeriya da wasu wajen Najeriya sun bude makarantun take school waye waye waye da sifatul lab wali da sauransu ai dai abin da Erdogan bai bari ba shine wannan excessive freedom of expression din akwai abin da duka saba da shi Erdogan amma a wanda ya da cikin abubuwa da ya kokarin dabakawa to banda wannan kuma sai kuma wato bai'a ta bangaren wato siyasatul duniya wato a yi ba wato mutane siyasa a mai adalci game da duniyar su a dinga kiyaye abin da zai zama maslaha gare su a to idan aka samu wannan wannan irin bai'a guda biyu su kuma wajibi su talakawa kuma su zama suna su lashe kuma yi mishi da'a akan ma'aruf in ka ce ma'aruf ba fa dole kai mai ma'aruf a wajen kamar a'a ma'aruf zai iya zama shi shi tunda dama sha'anin musu wanda da duniya wanda da lamarin duniya na bayan Allah galibi masa istihari da ke shiga ciki sabanin sallah azumi zakka wannan kaga shi shugaban bai ma isa ce zai canza ba amma yanzu kawai shugaba ce ni na ga maslaha ayi kaza za mu iya gani mu a iya fahimtar mu zalunci ne wannan ko ba a kyauta ba amma da shi isa da sane mu ma yanzu yanda nashi yace daidai ne ba mu da nasi da zai ce namu daidai ne sai dai me zai jawo wannan shine mu je mu same shi ai baya da dalilai ko ya gamsu ya sako da yabu namu ko kuma mu ma mu gamsu da mu bana shi amma da abin da maslaha ce ake dubawa kamar da ake cewa siyasatul duniya manzubu bil maslaha to wannan kai tsaye baka iya fitowa ka zo ka ce zaka inkari a wannan matsalar sai yayin da kake da yaqini ko rinjaye da ta cewa wannan abun akwai wani abu a ƙasa an sa abu addinin musulunci kai eh a'a yana madina bayan umar ya shiga ya fara ya zama kalifa ta ana bukatar malamai sai ya ce shi ya je kufa ya rankantar da su ba abin da ya fara ke sannan kuma daga cikin abin da su za su yi talakawa za su yi alkawari kuma shi ne ba za su yi bore ba magana bore za ku ana ta kawo shi ana ta kawo shi mu wajen sun ce gaskiya magana babu wannan bore da ake magana ko da kaji wasu na cewa a iya zuwa ebola tori ba dai cikin kwarewa addinin musulunci ake ba ana magana wasu abubuwa ne suke dubawa su suke wani bayani daban amma dai addinin musulunci mu wannan akwai adam da khurut da da harshe ko kuma da ko kuma da kasaka ji babu shi da eh a da haraji ai awali ne awali ne wannan yau magana doka harajin nan da wani da wasu daga cikin malaman ɗalibai yan uwana da ma malamai na da wani ɗan uwa ɗan muku da yanzu kan wannan mun fi awa ɗaya haka a tattana ba wani wannan harajin bugun shi kawai ina kyauta ana za an mata kawo da mafita kawai a saboda kaga a haka aka sami bai'a ta Uthman kuma bai'ansa bai'a ce rashida bai'a ce da aka yi adalci ba samu tsina a shekara sha biyu da yi shekara shida saboda lokacin nan akwai rabuwa na sahabbai banya kuma sahabbai kisa baki ba a sami inda aka taba ce mishi kokan ba in ka gani wani waje an ce a Usman ya faɗa wani ya faɗa to kusan kucin abin da suke ma Abubakar ne ko suke ma Umar ne wani abu bai sunna ta zo sabanin tashi sai sai gafa sunna a tana masa wanda kuma haka wani abu ne da ma can sahabbai ba sa maka su kara game da sha'anin addini amma game da sha'anin wani abu da yazo da yazo da shi na masalawoyin shi shi da yake gani wannan sahabbai ma ba sa samu shi baki a wannan abubuwa saboda dama lamarin yana kuma abubuwa wajen shi in kuma sun ya ga sun ga akwai wato maslaha na a mishi nasiya za su mashi nasiya wannan haka ake kuma ba a sami kamar da nace matsala ba sai a shekara shidan karshe to anan aka fara samun wasu fitinannu sun fara shigowa suna sa baki a wasu abubuwan sannan kuma su daga sabai ma sun fi koma ga Allah wasu kuma sun ma sun ga kawai su cigaba da koyarwa kamar yanayin wato girma ya kama mutum zaka ga wasu al'amarin duniya da yayi baya baya da shi yana ganin gwarai dai ya ci gaba da tinkarar yanayin lahirarsa to haka aka ci gaba da aka ci gaba da aka samu yan fitina suka zo sai suka lalata abubuwa kuma baki daya har ya jawo aka kashe sai na Uthman Ali bin Abi Talib a shi ma Uthman ba zan tsaya mai magana akan shi cewa waɗannan fitintunu ba fitintunu da an san su ne da suka faru ba ko sahabi ko ɗaya a ciki sahabban kuma alhali ma lokacin ma sai da suka faki lokacin da ba za a sami ba su bashi kariya da yawa ba a haka wa aka samu kuma an je za a yi ta bashi kariya Ali ya dinga tura yaran shi wasu lokacin sahabbai suka dinga zuwa yara yaran sahabbai sai dai a yaƙi sai dai a mutu shi kuma Uthman bin Affan yana da hadisi shi ya san cewa zai sha ba su ɗaya ba su biyu manzo Allah ya faɗa cewa ba zai sha ba a wannan kan shi kuma kowa fikiwarsa shi yana ganin kar a zama tunda dai sai an kashe shi kar a ce zuma an zubar da jinin musulmi a bashi in shi ɗaya ne kawai shi ne zai ga mutu bai na ba cewa ukan mina afal ba jarumi ba akwai da maka jarumta irin wannan shi ya gwammace kawai gware tafi a barin sauran musulmai wannan shine babban jarumi amma za ku ce ai ba wani jarumi bane ya je uhud ma gudu wayi wayi wayi wayi inda suke faɗi wanda duk wanda kaga rashin tunani da kwarai da gaske shi saboda haka yayi to amma abubuwa suka zo suka faru bayan da aka so ba Ali bin Abi Talib shi kuma sai ya zama yanayin mutum da Uthman yayi yanda aka shi aka tumbi a kansa ya ja ma da matsala ba kankani ba kun san Ali wanda daga baya suka zo suka asali wanda suka fara zaben shi mutanen kirki ne sahabbai to amma daga baya kuma sai aka samu waɗannan fitinannun su rika zuwa kuma suna kan nade askar dinsa sansaninsa abinda ya dinga faruwa kenan irin su ashtarun na ka'i da sauransu na san da yawa a Ismail ya yi ta bayani kan wannan insha Allah wannan kawai zamu faɗi wasu abubuwa da kabila Ali saboda wani kaikayi da yake dan zuwa zuciyar wasu suna ganin Ali kaman ba wani ba za a kira shi wani khalifa Rashid ba da zamu faɗi yanda abu asalin abubuwa su karka faruwa da in za a tuna Ali da Uthman sune suka canja rasayi to da kaga yanzu duka sun wato fifiko su aka sauran guda hudun elma fili kuma to ina aka ce kuma a cikin bin babu daya to waye rage kidan to shi kaga ali ya zama kawai wani wani wani zabin jama'a da ba ma ka bukatar ma sai kai wani wasu kwakwalwa saboda haka shine ya zama da mutane duka suna kusa kuma wani zuwa wajensa kuma da can shi bai ne karɓar abin ba saboda yanayin yadda ya ga abin har wasu daga cikin manyan-manyan sahabbai ma kamar za mu zo mu karanta kamar sa Abdullahi dan Abbas sun kwani ce masa wannan yanayin yadda rasuwa na Uthman bin Affan ya tafa to za ta ja maka fitina nan gaba ka je ka kula ka kai ce kai ba kai ka fasa san wannan mutum to amma yanayin al'umma ba za su rayu babu shugaba ba shi ne je shi ma sai je kawai ya ya zama da ya bar wato rayuwar jama'a ya kulle kansa baya bukatar abin mushi da rayuwa na mulki to amma wasu wanda suka rabu a cikin sahabban nan suka je suna suka matsa mushi akan cewa ba zai yi abin al'umma ba ta da shugaba ba to kaga wato zabi ne yake da shi ko dai ya ci gaba ya hakuri yanda kuma shi ma ya hakuri aka kashe shi ya sauta da nashirar shi ma zai hakuri mace mai ciki ne in Allah ya bashi nasara ya ci gaba da jagoranci al'umma a haɗa kan al'umma in kuma Allah ya bashi nasara ba a samu jarabawa da kuma haka wannan shine abin da Ali ibn Abi Talib yayi da can da can bayan lokacin da shi ya karbi khalifanci din to an rinka samun wasu suna zuwa haka wanda an san su kuma an san cewa ana tuhumar su wasu ma an tabbata cewa da su aka yi sai suka waye gari suna nan dai a Madina kuma suna nan kuma suna kokarin cewa su za su mishi aiki ba su za su tabbatar cewa wanda yake da Usman ba ka duba ka gani wai wato shi sai ya ce ma alin ya yarda cewa Usman abin da ya zalunci ne to za su tabbata cewa alin bai irin na Usman ba to aka abin ya fara su kuma wasu daga cikin sahabbai da suka waɗannan suna nan to abubuwa sai ya rikice zan Madina ba ta da aminci sai suka rika wato wasu suka fara guduwa wasu kuma suka suka dare haka suka yi suka kulla kansu wasu kuma a lokacin wanda kawai ake iya hange ake ganin cewa zai iya yi ma musulunci wani abu shi ne ma'awiyar saboda yan sham da sham tana da faɗi saboda yan sham da suke ƙarƙashin shi ake ganin zai iya yin wani abu to kaje da aka aka fara samun sabbin suna suna dawa suna koma wurin ma'awiyar kenan saboda a nan babu abinci shi kuma ali ya riga ya karba ya riga ya karba dama kuma dole zai haɗu da jarabawa to farko farko shi da ana ganin waɗannan mutane a a cikin sanin ali a sai aka samu saɓani da ali bin abi talib akan wai menene ya kamata a fare abinda za a yi shine wato daukan fansan Uthman bin Affan a kisasi ko ko a saban mai da ma istiqrar stability na kasa to abinda ƙara jawo waɗannan jinkiru shine yadda har wasu daga cikin sahabbai aka ce sun dauki yatsa na matar wannan matar Uthman bin Affan sun dauke kuma wasu abubuwa da jini ya ringa fallaza suka kai wa ma'awiya kaga a shi ma'awiya farko asali ba wai yana da goyon bayan wasu daga ci da suke ganin shine wali dan mi da haka su shi zai jagora su ga a tafi tunda ali shi waɗancan sun riga sun sun zagaye shi kuma an masa magana shi yana ganin a fara da al-istiqrar tukuna dawo da zaman lafiya kafa ai magana hadis al-qisas a to daga haka abin ya fara to daga baya sai aka bar mutane kuma suna tattauna abubuwa shi yasa za ku ji mana yawan faɗan cewa yawan tattauna magana yanzu zai likita abun da ba ma haka yake ba kuma sakani ba sa kawo shi sai a koma kuma ana a mai da magana kwata ba haka take ba sai aka fara maganar cewa to tun da dai har ya fara ba waɗannan makasan wato wajen zama a wajensa wanda ya taimaki marasa kirki shi ma to ya shiga cikin su kenan a haka abin ya fara ba mai tuma ali amma dai a haka ya fara cewa tun da dai har shi ya ba su mafaka to shi ma yana tare da su wannan gaugau na su suke yawo da magana ba wai sahabbai ba mutane kuma dama gaba gari ba za ka hana su da irin wannan fitintilin ba sannan kuma sannan kuma aka zo aka ci gaba da cewa ai shi ma gaskiya dai yanzu ba za a iya cire shi ba tunda dai yanzu waɗannan mutane sun riga sun bayan musamman bayan yin wasu dan gumurzu na wata jamal da sauransu da sauransu to daga baya rai ya ɓaci ba tunda dai an yi faɗin da ba a so to daga baya sai aka fara cewa yanzu ila ba ko shi ma yana da halin tunda ai yana da maslaha a cikin su ba suna abokan hamayyar juna ba a zahiri misali za a ce ai shi ya shi ma da shi zama khalifa shi ma wacce zai zama khalifa wata kila yana bukata a bar shi wajen ya zama vacant sai rai da wannan manganu duka gagawun nasi takarkaru da wanda ba su da hankali suka fara faɗi shi yasa jita-jita al'umma wato muguji ya da jita-jita kada kuma wata magana da asali ga yadda kuka same ta ba ta da wani wato basis ka ɗauka ka mata wuya ka mata hannu ka mata kafa wato wanda baya cikin ɗabi'a na musulmi kawai ɗan misali zan kawo mana a ɗan kwanakin nan baya da muka samu matsalar lantarki ba ina cewa wai abin da wannan azamshin da mutane ke yi ba gaskiya ne ba to amma kan musulmi kaka zama kana magana baka da hujja a lokacin kan mutane suka fara cewa ai da ba da makaru aka yi da waye da kaza da kaza duk wannan wanda suka yi kaza nan ƙarya suke yi asalan duk wanda kace ya ce mu da mutane suka ce to me hujja sai ya ce kawai dalili ya tsaya ya tunani shi kuma tunani yadda kai tunani ka yanzu ka ce kai wulakanci ake son aima ɗan arewa ba a kashe mu a waye a kaza a kaza a kaza to shi ma wani wanda ke can zai zo nashi tunani a tunani bai fi tunani ba shi ma sai girgiro tashi haka an propaganda ke to mu ka kawo mu mai da kanmu kawai muna magana haka irin magana da zarar an mun ga mun yi magana ki fa dai kwana shi ke za a zo a rubin mu shira mu dalilin kamar sai ka shiya tukuna ka ɗauko dalili mai kwakwara sai ka faɗa yadda ba yadda za a kai inda aka je aka dawo dole a amfani da dalilka amma ka a ce kawai an ai maki ce aka yi dan wane ne wane ne wane ne duk wannan duk muna faɗa za su ce kawai siyasa ce propaganda ce to kuma kana faɗa wannan magana baka da wani abin da zaka ture saboda propaganda suna da yawa dama propaganda abu ce abu ne mai yawa saboda haka yada jita jita wannan wani abu da addinin musulunci baya so bai kuma kamata a yi ba bayan wannan abubuwa sun faru abdullahi dan abbas sai ya je ya sami ali bin abi talib yace karka a sauna mulkin ka je ka kawai ka ci ka kyale su saboda shi ya ga cewa ba a samu sabitin da za a zo a mishi wannan bai'an kuma a samu nasara ba shi a haka ya hango abu a wannan ruwaya ta shi tana cikin abdullahi as-sanani musallam na abdullahi as-sanani yana rawaitowa daga ma'amar ibn rashid al-yamani daga ayyub as-sakhtiyani daga abu qilaba daga zahdam yake cewa kunna inda ibn abbas mun zama tare da Abdullahi dan Abbas yawan wata rana fa qala sai ce wallahi la uhaddithannakum bi hadithin ma huwa bisirrin wala alaniya yace wallahi zan baku wani labari ba sirri bane ba kuma ba kuma magana ce a fili da ake fadanta ba ma huwa bisirrin ba sirri bane fa aktumukum balle koye muku wala alaniyatan ba kuma a fili ake fadan wannan maganan ba fa akhmu bihi balle in kira mutane da yawa in musu magana magana a gaban su wa ina hu lamma wuhiba ala Uthman fa qutila lokacin da aka tumbe ga Uthman aka kashe shi qultu li Ali bin Abi Talib sai nace ma Ali bin Abi Talib ijtanib hadha al-amra ina ganin ka nisanci abin nan shi kadai da ma ya rage to a cikin su su biyin to dai ya rage fasatufahu za a zama wato Allah ta'ala ya kawo maka wani abu da zai san maka za a je a je a dawo a je a dawo a dawo ranka amma kai kai sauri ka shiga cikin lamarin nan fa asani ita aliyu sai bai ji magana ta ba abdullahi bin abbas ya ce wa ma arabu ya faru ya ce gashi abubuwa sun sulkice yanzu ba na kuma ganin tsaye da sana abdullahi bin abbas yana daga cikin manyan wanda suka dinga dafa aliyu na tsali baya har gwamna ya masa a basara wannan ma ya yi sinai na mutanen basara za da ibn mubarrik abuntacce ne daga cikin malaman basara wato shi tun a lokacin ya yi tunanin haka na iya faruwa saboda a lokacin kamar da muka ce abubuwa ne da madina a lokacin cikin fitina take a cikin fitina take ba inda yake cikin ba fitina ba shi sham ƙarƙashin mu'awiya talaka daga nan za ka fahimci yadda shi lamarin mu'awiya zama ya zama ya zama mai sauƙi a kuma wajen sa a lokacin ƙarƙashin wannan shi ma akwai labarai na kare rai za ku je ku gani a ce abuwa abdullahi da abbas ba ce abbas ne ma yake ce ma ali na baka wasu umarni na ce karka shiga cikin shura ka tsaya a gidanka ka iya da na ce ta mazala na raye ka je ka ce wai waye zai zama khalifa bayan bayan ka sai ka ce da ba shi kuɗin rusan mazala yake wanda ruwaya ce ruwaya ta ƙarya akan wannan kisa suka gina ta ruwaya ce da ƙarya bata tabbata ba duk ruwaya ce wanda yake daga majahil sai kuma wanda suke kazzabuna suka ruwaito abin da yasa na dai nake ta nake ta nagi akan wannan Ali bin Abi Talib bai'ansa bai'a ce ta shari'a shi ma asali da ya ki amsa to amma bayan an kashe Sayyidina Usman wanda suka zaura suka wato taura a Madina a cikin sahabbai suka ce dole ne saboda a kiyaye umman nan a karba shi kuma Ali ba ya ji amfani da magana Abdullahi dan Abbas bane daga baya ta ta ayyanu masa kafin bai halatta kuma ya ce ya watsar da abin ba saboda haka ya shiga ubangiji kuma ya mushi jagoranci a abu to kuma wasu daga cikin sahabbai a lokacin a madina sun gudu ba wai sun ki dan su kasi ma alimu a waya ba a lokacin kan madina ba ta da security har yanzu waɗannan mutane sun bi sun tara ko ina suna wato kura hanci iri iri saboda shi ma alim wa ya sanar sheka cewa ma in ya ci gaba da mulkin ba za su rinjaye shi ba dan yana da ƙarfi ne ba inda yana daga cikin wato masu ƙarfi a cikin sahabbai masu kuma ƙarfin azama yadda ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen abubuwa to a nan da ya ake cewa annu'man ibn bashir kamar da ce ya ɗauki riga na uthman ce da jini ya kuma ɗauki wato shi wannan hannu na na'ila ya je kai ma muawiya bin abi sufyan wataƙila a lokacin da abin da ya kamata ya yi shi ne je ya kai ma alim in an kama sai an kai mishi amma wannan babu abin da zai kawo sai hali a ta fada a ƙara kuka a waye da sauransu an an ce lokacin da aka kawo waɗannan lokacin da aka kawo wannan riga da yatsa din an ce mutanen sham haka duk suka dinga wato kwakwazo ana ta jimami kaga to dole ai ko an ce za ta shi aje a neman girin usman su tashi tsaye yanayin yadda abubuwa suka faru wasu daga cikin sabai da yawa sun tafi can sai suka dinga neman ali bin abi talib shi ne su sai ba za su mishi baya ba sai ya zo da wannan jirin waɗannan mutane ali mai dage shi kuma akan a sai an samu alistiqrar to ha tsakanin kwanan aka dinka kakkaucewa ana kakkaucewa ana kakkaucewa daga bai da ali ne dagi ne ce wanda da ya tawaye da yake kucinsa kenan wanda da ya tawaye yake yadda to da ma kucinsa kenan kawai a samu ka saka a ci gaba da a murkushe shi kuma a nan abin da yayi wannan shine abin da ya dace illa iya kare da da yadda za a yi a kauce wa fadan to da wannan shefa addini to amma kusan yanayin da abubuwa suke idan aka bar wanda ba su da hankali da wanda ba su cikakken ilimi suka ci gaba da kawo su abubuwa to masu hankalin masu kasa idan hankalin nasu yake daga baya sai an shiga cikin fitina daga baya zuwa tana dama ba ya dama har Aisha ta rasu tana da daman wannan abu tana takeici ga kuma yadda aka yi asara wasu daga cikin manyan sahabbai walha da su azubai da sauransu haka zalika su ma sha'anin su muawiya din saboda haka wato bai'a ta alika shi kaga sahabbai suka fara masa ba waɗancan fitinannin ba sahabbai suka fara masa shi yasa al-hasan basri yake cewa wallahi ma karat bai'atu ali illa ka bai'atu abubakar wa umar yace wallahi bayan Ali ba kasa take da bayan Abubakar da Umar ba wato cewa jama'a ne wato ba su hankali suka gane cewa shi ya fi cancanta kuma kamar da muka fara wani abu bai da wahala a gane akwai magana na Ibn Battah Abu Abdullah Ibn Battah da yayi magana ce da dadi bari in takaice mana saboda mu bar wannan gaba a mala ce kanat bai'atu Ali bai'atu ijtima'i wa rahma bai'a da aka ba Ali bai'a ce ta haduwan kai da rahma walam yad'u ila nafsihi shi da ce Allah mushi ba ba farfa al'amari walam yajbiru ko ya musu dole ba ala bai'atihi bi sayfi da takobin sa walam yaghlibuhum bi ashirati ba kuma wai saboda ya shi dan dangi ne yace dole dole tare shi dan dangi ne sai an masa ba ba haka yi ba wa laqad sharafa al-khilafa bi nafsihi shi ya ma rinjayi wato wannan jagorancin da ma kansa yana ganin wato ya adalci shi ya fita dacewa da shi wa zana habi sharafi kuma ya kawata wani jagoranci da sharafinsa da girman da ubangiji ya bashi kasancewa ya fito daga cikin ahlul baitin manzo Allah wa kasaha hullatan bahai da kuma yayi kalimatin nan sai ya sanya mata wato tufa tufa na wato kyawu bi adalihi da adalcin sa wa rafa'aha bi ulwi qadari kuma ya ɗaukaka wannan wato shugabanci da wato daraja mai girma wa laqad abaha yaqi ya karba fa ajbaru sai suka ce masa ya dai karba dole sai ya karba wata qasa anha yayi baya baya daga wannan kalimanci fa akrahu suka ce mushkila sai ya karba ba shi ga yadda ali ya faru kuma yadda zaka san cewa abinda wannan malami faɗa daidai ne har su kansu bangaren shamlin idan wani abu na addini ya dan tun kuɗe mu sai su aiko a ba su fatawa daga shi ali ba shi kaga sun san cewa wato abul hasan wato ba ba ba yake ba bal a ce a duniya a lokacin ma babu kamar sa kowa ya yarda da wannan saboda haka to wannan shine ya jawo kamar da nace har daga baya wasu daga ciki suka fara zargin ali aka fara samun waɗannan kamar da na faɗa babu sahabbai a ciki ina sanatawa babu sahabbai ba sahabbai ne ke cewa suna zargin shi da wai jinin cewa ya kashe usman ba a ilzami ne galibi cewa bai zo ya ɗauki mataki ba mu ba za mu zo mai baya abu sai an ɗau mataki kan san ba sharadi wani sharadi ko ba bai kamata ba cewa kuma ya za mu zo mai baya baya ana ganin wa'an da wani a cikin askarinka shi ma kaga wannan ba hanya ce ta cewa ba za a yi bai'a ba da sai a zo a ƙara yin wasu bayanai a game da zai faru kuma da aka zo an zo ana son a yi wani sulhu a yi waye su wadancan ba ba son a yi sulhu su sun da su tsara hada rigima kamar da duk wanda ya fi tarihi haka zai gani suka dinga bayan an je da dare waye waye su ƙara jan gudu rigima su ashtarun nahayi su ashtarun nahayi wanda ba a son rigima ya wannan to amma duk da haka sai da abu ya zai tsamari ya zama ana yawo da al'abaki cewa tun da dai ko da ya ce shi da shi ya kashe ba to tun da dai ya ce baki ya ba ga mafaka ga wanda ya kashe din to shi ma da shi aka yi kawai ko kuma ma Allah ma ya ji daɗi haka aka fara kwatankwacin dai a watakila misali da za a fi ganewa kusan kamar da muka ta faɗa har yanzu dai ba wanda ya sai nake tsammani inda zai yi adalci da zai ce wai buhari barawo ina jin dai wannan mahallu ijma' ne inda ba yanzu da jama'a suke son su kawo wasu abubuwa ba to amma lokacin awwa suka faru a Kano nan sai aka samu wannan cewa duk wanda ya ba wanda suka kaza wanda suka kaza a nan jihar Kano to shi ma yana da a satan da sauransu wannan wanda ya faɗa wannan magana kaga babu ilzami yayi haka yake ai ba lazimi bane wannan dole ka ce wai tunda dai suna fashi dai ko sai ya bashi dama yawa yawa wannan ba dole bane sau da aka shi sa nake cewa yan wa musulmi mu daina yawan shiga wani ilzami duk abin da kace za ka yi magana ba wani hujja sosai sosai to kanka gaban kana magana da kibalai kwana za a maka a rushe magana ka ko ba za ka yi nasara wajen abokan hamayya ka ba sai dai ka magana wajen yan uwanka masu ra'ayi irin naka amma
maganar buhari ko makamantar irin waɗannan mutanen da bakinsu suke sa su yanka kansu da bakinsu
abokan ya zaɓu ya ɗaɗɗaure mutane a kan su ɓarayi bayan nan ya ce ya ji mulki a kan shagari ba farawo ba ne amma ya bari ɗansa haka to sauran wa'annan hujjojin suna nan da yawa ke dawo masa shi ya dawo da masa ya dama ubangiji ba ka yake shi a baya bayan nan ya yi zanga-zanga a kan man fetur ya Haka ne.
ce ya kuka ya ce talaka bai kamata ya sai man fetur ya wuce naira hamsin ba Allah ya ce.
kowa ya gani to na ga ita wannan ɗin wa'annan in ka zo da najeriya ko jagwargwalo ne ba shi da makai To Allah ya kawai mu tsaya a kan wancan to Allah ya tsare su Allah ya kyauta amma da mun kuma shi ma wannan misali kawai na kawo saboda a gani Eh, har wannan ya sanya Ali daga baya ya koma a gaban jama'a yana rantsewa cewa shi fa ba shi da jini a hannun Usman a a jinin Usman Ali yana da bukata sai yayi wannan a wajen mutanen kirki baya bukata amma duk da haka tunda wasu fitinannu sun fara yada magana a ruwaya tana cikin musnad na na Abdurrazzaq Sanani daga Ma'mar daga Abdullah ibn Tawus daga Tawus ibn Kaisan yace sami'tu bin Abbas naji Abdullah ibn Abbas yaqulu yana cewa sami'tu Ali yaqulu naji Ali yana cewa wallahi ma qataltu Uthman ce wallahi ni ban kashe Usman ba wala amartu bi qatlihi ko ba ni na bada umarni a kashe shi ba yana kokarin tunkuda wannan zargin da ake kokari a masa walakin wulibtu sai dai abin da suke suke suke gani kawai arin jaye ne saboda su zo sun shiga ciki abin ya zama rabe su ya da wahala jagoransu in ji Ali ya faɗa wannan magana Ali ya faɗa wannan magana to ashe kaga a yadda wato fitina take mutukar aka bari wato yanayin abubuwa suka zama wanda ba su da ilimi suna shiga ciki sa sa baki to abubuwa lalacewa yake sai zama mai gaskiya ba ya bukatar rantsuwa amma ranar su ya rantsuwa ran goma sannan za a yadda wato zai ba gaba wani ce bai zama kwata-kwata wannan shi ya jawo har wasu daga cikin mutanen kirki da an ce wani ya zama usmani wani ya zama shi'i a cikin wasu mutanen kirki amma su sa ba bakin suka waɗannan abubuwa kamar shi wannan Allah ibn Qais al-Himsi Abu Rabiya kamar da muka kawo mutumin kirki ne amma ya shiga cikin waɗannan fitintunu ya tsoho bakin sa ya rawo shi a ciki za ga daga baya wani a ce shi ya maka Abdullah ibn Shaqiq a ce shi Uthmani ne a ce Zaid ibn Hubaysh a ce Abu Abdurrahman al-Sulami da sauransu duk waɗannan wasu abubuwa sun shigo ciki da inda sun zama su wato samu salama da wani abin shekunsu to har daga bayan abin da ta yi tsamari har alin ya fara wato da na sanin ma da ya sani ma kwata-kwata ma duk yadda za a yi ba zai karba ba saboda ɗan tseni ba wai don saboda ya san ba shi ya cancanta ba har ya saboda ka san idan mutanen banza suka yawa to an daina kuma mulki na mutanen kirki galibi gwada ku sami wanda ya ɗan daidai da su sai ya je ya dan ci gaba ya ci gaba da jagorar su mai kirkin ba yana samun sara ba saboda shi yanzu zai ta kirki zai ta kirki su kuma ba kirkin suke so ba amma in kan mutane kufa ne da aliyu yanzu ni yadda aliyu ki sanya musu ya gyara su ya ba su ilimi ya waye suka rika saba masa amma ana nan ana wajen Allah sai ka musu Hajjaj ibn Yusuf tun da ya zo haka ya ba duka bi gida gida gida gidan su haka yana bi na halaka su sai kowa ya tsiki eh amma a ba ta ko abdulzaka sana'ani ya fitar daga ma'amar daga ali bin zaid ibn jud'an daga hasan basri daga qais bin ubad ad-dubai daga cikin manyan amintattun malamai na masara ali yana cewa annas waqahu ala uthman faqatalu mutane ne suka farma uthman suka kashe shi fa kana ghairi bihi aswa halan wa bi'alamihi abun matakin da wani ya dauka ko wani na abun da yayi ma uthman shi yafi zama wato mafi munin hali kuma aikin da ya shi ya fi zama mafi muni wato shi ali ka ga na farko dai cewa ya taimake shi ya ce ya shi ta taimake shi sannan kuma shi bai ma taɓa fito mashi fito na fito da shi ko da ta bace ba shi ko waɗancan an samu ne ya fito na fito da su da shi wani kuma ya ɗauki ta sakai kaga ashe su sun fi shi abin nan sun mara aitu mu'ani a haƙƙun da haɓar amri sai daga baya bayan jama'a sun suna ta nema sai na ga na fi sulcanta sai na amsa fawa fito alaihi sai na karɓa wannan mulki da fallahu a'lamu asabta am akhfa'na yace to Allah ne ya sani mun dace a wannan ra'ayi ko mun yi kuskure Ali bai kyauta wannan magana ka kusan fitira ta fitina Ali yana kokonta waji ya ko zai kokonta ba yanda za a ne kokonta cewa a daga cikin wanda suka yi saura Muhammad ibn Hanafiya ɗansa saboda yanayin yanda shi bai taba ganin irin alin ba shi cewa tsammani da yake kawai daga matsala kawai sai shi in an samu alkawai an gama lafiya ka san wanda bai taba ganin Abubakar da Umar da Usman ba za ka shi kawai ce ai sai kai kawai ya ce a akwai abubakar akwai umar ya sauri ce to sai kai saboda kai ce usman nan wato ka saboda shi bai taba ganin wani mutum irin ali ba amma kaga ali shi ke faɗin wannan maganan gami da gami da wato gami da sha'anin bai'a Allah ta'ala ya kyauta saboda haka dai wannan duk na ƙara kawo da wannan saboda mu fahimci sha'anin yanda yanda addinin musulunci yake sha'anin addinin musulunci duka yadda ake yi wurin bai'a ga yadda yake sannan kuma wannan dan azo an yi bai'a ta musulunci bai'a ta kuma samu fitina kun ga sai da kuma ya samu fitina irin tashi amma ali dai shi ne ya samu fitina wacce take mai tsanani kwarai daga cikin farko har karshe kuma haka aka aka ci gaba tafiya a ya zama abin bai yi masa ba yadda yake so din bai yi ba kuma daga cikin abin da zai kara zai kara daga nan bayan ali da su bangaren su muawiya su duka an riga an yi abin an gama har ma wato ba a wani zage-zagen juna to sai kuma goya baya suka koma kawai ana zage-zagen juna wani na harbin wancan wancan na harbin wancan to daga nan aka samu a ce wani shi'i ne wani usmani yan sham duka zalibi suna bangaren ma'awiya kuma za su tufa alwakatun baki su kan ali za ga wani lokaci suna ɗaukar maganganun rashin kyautawa su ma yan bangaren kuma kuma suna da bayan ali kuma suna waɗansu wasu maganganu har wani aka samu bida'a guda biyu nasiba wanda makiya ahal baiti aka fasa bid'a kuma ta shi'a rafiba hajjin abubuwa suka dinga samu asali asali kowa mai tsaya ya amfani da kyau da ya dace da shi ba ya kuma bi wasu daga cikin manganu na karerai da wato wasu siyasa ake kawowa ciki abubuwan da bai dace a kawo ba daga cikin abin da zai ƙara nuna maka wato gaskiyar Ali bin Abi Talib abin da ke kira su zuwa gare shi a samu zaman lafiya ba waya tsaya a ce sai an yi wani kisasi ba shine bayan Ali ya koma ga Allah Hassan ya saukan ma ya saukan mulki ya ba Muawiya kun ƙara jin Muawiya ya kama wani wanda yake kaka shafi ba bai iya yin wani kisasin ba shi ba to kaga shi amfi wato rashin amfanin ka naje sai ka bozar ayyuka kenan abin da kake kokarin karewa sosai ubangiji ko da Allah baka da ba za ka samu raba ka samar da shi ba alin abin da ke kira shi da a samu alistikar zaman lafiya an samu zaman lafiya daga baya amma kuma sai jin usman ta dilmi daga baya amma kaga a lokacin da haduwa suka yi suka haƙura alin dama kowa ya san cewa shi ya fi cancanta in aka yi haƙuri waɗannan na suka yi labari ba suka yi labari musulmi nawa ne duka duka ba suka yi labari to amma ga yanda yanda abu suke Allah ta'ala ya kyauta ina da lokaci kuma ce to sai sai wato gaba na gaba da za mu tattauna shine wato hanyoyi na yin hukunci a wajen malamai masu alkhairi da masu addini da ma wanda ma kawai su san addini suke yi kawai bangare na addini ba daidai su zama malamai ba ya ake shugabanci din yadda malaman addini suke bayarwa ba mu yadda mu su ɗan political science suke fahimta abubuwa ba mu namu da ɗan bambanci da nasu yadda suke kallon abubuwa daban in kana gidan su lokaci sai ka ji a kamar ba za ku fahimci juna ba to amma dai mu dai muna bin yanayin nan malaman addini musulunci suka bada wato tarin tarin su a kamar da muka ce mutukar an bi bai'a ta addinin musulunci ko da ma mutum kwata yi mutukar ya samu wannan mulki din to su talakawa za su yi as-sam'u wa ta'a fi man shataki mu makarai wato abin a lokacin halin nishadin su da halin da ba sa so ya musu ko bai musu ba duk za mu haƙura mai mu wannan mutane a to da a malamai da yawa in su abu almawardi abu ya'la al-farra ibn taymiya ibn qayyim al-mazini al-maqili al-kafi da yi tajuddin shi ma ya jiba alal muluki wa salatin duk sun yi manganu akan atarkul hukumiyya yanda ake yi hukunci mu a addinin musulunci wanda yace shi musulunci zai yi kuma shi musulmi ne to akwai yanda wato malamai suke suke ba shi wani tare tare da addinin musulunci gabi da wannan daga farko abin da malamai ke faɗa shine wato ya zama ko duk wani mutum mutum duk wani wanda ubangiji ya bashi shugabanci ya zama a farko al'amari ba ne ma yake ba ya kamata iya kokarin sa yayi baya baya da neman mulki kaga wannan shi mutashi yan farko da malamai ke kawowa ya kamata iya iyawan sa kai da mutane sun gane cewa mulki ke ne ba ba wai sai ya gama aikin ga watan shi baki daya ba in an gama ya ce to me zumi zaka yi ci ai politics zan shiga siyasa zan shiga wato kaga tun daga nan ya fara neman mulki to a musulunci gaskiya wannan ba daidai ne ba in an samu yanzu kaga shi kenan sai mu yi haƙuri da rayuwa amma dai a addinin musulunci a addinin abin da ya kamata ya zama ba shi ne daidai ba mazala ce in da fita suna al imara ta tahrisu da al imara za ku yi kwaɗayin shugabanci ba ta kuna hasratan wa nadama za ta zama kuma nadama da bakin ciki na gaba to kaga duk wanda ya neme ta ta wannan shugabanci ba ta da shi ne ya nema ubangiji sai ya bashi da wayansa in kuma shi ina nan yana zaman zamansa ne wannan shugabancin ta zo ta samu shi kofa ya karba sai ga ubangiji ya tambaye shi wannan ka'ida ce ta shari'a malamai ke faɗa kuma mazalla haka ya faɗa a cikin hadisi a cikin hadisin Abdurrahman ibn Samura yace mazalla ya ce la tasal imara karka tambayi shugabanci fa innaka in utitaha an mas'alatin idan kai ka tambaya aka baka ukilta ilaiha sai a barka da ita ba za ka iya ba wannan idan idan bai ayyana ba cewa akwai wani gaba da ba wanda isan abin bota gida sai kai a dina bangaren shugabanci wilayatul uzma wannan zai wuya kace wai ba wani wanda zai dace sai kai kai to za a iya samu daga dai wani wani shi ya cancanta ana iya samun wannan ka kamar lokacin da Shehu Usman ya gama jihadin sa ai ya zama wani abu ne da ya zama mahallu ijma' cewa shi ne za a gabatar da zaman amirul mu'minina wannan ba aka bukatar sai kai wani dogon abu ne duk da an ba shi ma sa Abdullahi gudu sun dace to amma babin cewa ana fara gabatar da wanda ke da sabika addini sabika kuma a ta kanta gudunmawar ta kanta sai aka fara gabatar da shi usman wannan to shi ta wannan babin ne zaka iya cewa in wani na da wani abu da yake gani zai iya bayarwa wanda ya dara sauran al'umma babu laifi ya nema irin yadda annabi yusuf yayi isa ya ja'alni ala khaza'in al-ardh inni hafizul ali cewa a sanya shi zama wato a yana kula da da lamarin abinci da sauransu a sannan kuma malamai suka ce farko abin da zai ƙara tuna zai ƙara tuna ma kansa idan Allah ya bashi mulki shine ya rika halatto a zuciyar shi cewa shi ɗaya daga cikin halittun ubangiji da yawa sun bi shi ƙarfi amma ubangiji shi ya bashi dan da za a yi kowa wani wani wato duka ɗaya zai masa zai zai warkace amma ubangiji haka nan ya ɗauka wannan wato abin ya bashi sannan kuma ya san cewa ubangiji bai ba shi wannan mulkin ba saboda zama wani jabbari wani mai hura hanci a ban kasa yana girman kai idan ya halatto da waɗannan abubuwan to kaga yanzu zai mai da wato abin da yake da jagoranci ya zama jagoranci yake yi ba mulki ba kamar yadda marigayi a mai ta malaka yana yawan faɗa leaders ba rulers ba in ba halatto da wannan to zai ce kawai shi rulin zai zai ta kawo mana abubuwa iri-iri da ya ga dama to kuma sai da a ta haƙuri ya za a yi ya riga ya hau zai na dama haka za a sha Allah kyauta sannan kuma malamai suka ce makamin markin duk kowane jagoranci shine zama shugaban yana iya umarni yana iya hali dole duk wani shugaba inda Allah ya ba shugabanci ya tabbatar wato sitiyarin umarni da hanyar hannunsa in dai zama sitiyarin umarni da hannu na hannun wani bangidansa ne to an shiga uku ba yadda za a biya ita kuɗi ko yana hannun wasu daga cikin sai an shiga cikin gida an yi wani mitin tukunna da wasu kudan kulob sannan shi bai da ra'ayin kansa to ai kaga abu ya zama wani lafai lafai kuma dole a samu umarni da hani duk wanda ya gaza haka to bai zama wato imam ba sannan kuma suka ce ji malamai idan zai bada matsayi dole wato ya zama duk matsayin da zai ba yana ruwa da wasu abubuwa guda biyu manya rukunai guda biyu in ji malamai alquwa wal amana inna khayra man ista'jaka al-qawiyyu al-amin alquwa da amana quwa shine karfi karfi na wanzar da abu yanda ake bukata ya wanzar ba wai dole sai karfi na jiki ba karfi na jiki wani ana bukatar sa karfi na ilimin watakila karfi na sanin makamin aiki sai kuma amana ya zama in an bashi zai zai kawo labari ba an bashi zai je kawai ya nitse shi ma ba a san me yake yi ba malamai suka ce kuma karfi a nan a ce kowane al'amari ya danganta da me ake bukata a karfin yayin da ake bukatan karfi ne na aje a tunkari abokan gaba ka kana bukatan kisina na yaƙi da irin abubuwa irin wannan wala ka karkaje karku ne ku sa wani ambasada ko waye aje a kawo wani da baya gane abubuwa shi shi da abin da aka yi turawa zai ce kawai alhamdulillah yayi daidai a'a dole shi ma ya san ina ne shi ba yanda suke zuwa samu makisa su buga mana ko wani sa'a da waye yanda za su je su dinga buga mana mutum makisan mu a kasan nan kuma ku samu wani wanda zai dinga dinga ba su harsh conditions kaga wanda shi daidai ya da kowa kenan amma ba ya da kowa sai dai je ya dinga kanta abinda su suka rubuta su suka rubuta ba da yawa da ce yan boko nan yana da karfin da zai fahimci abubuwa kwarai kuwa kwarai saboda haka idan aka yi zama ana bukatar wani zai larki abokan adawa ne ko kuma ana bukatan kawai a ga experience shi a fili da yanayin yadda ake ma'amala da masu adawa da kuma ina ne weakness point ɗinsu su ba inda za a dinga duka galibi yanzu masu wakiltar mu a ƙasar nan da ma wanda za ka sun yau da suna wakiltar mu ƙasar nan za ka gani abin da ke karantawa na su waɗancan maƙiyan ne yadda dai suka dama haka ake sha saboda haka tsarin haka za ku ɗauko tsarin koyarwa haka za ku ɗauko tsarin ilimi tsarin samun aiki tsamin kaza kuma da an yi magana ku ce ku abu da kuka sani kenan ku to ai shi za aka ce muku brain wash aka yi yanzu kuna bin ɗariƙan waɗannan mutanen ne kawo da kawo ba ku gane komi ba da an yi magana kuma su sayan bugu Allah ya kyauta ita kuma ana iya samun kowa kuma bangaren ilimi a zama mutum ne mai zurfin wato fahimta irin wanda za a ji a ringa ɗaukowa ana ba shi wato abubuwa kuma amana kuma yana kuma zuwa tsoron ubangiji duk wani abin da za a ce amana kawai shi ne kishi kasa duk wani labari ne ko dai ku ce mishi ubangiji ya ji tsoron Allah ko ku ce mishi wani amana kasa ƙarya ke ba amana kasa wacce tsoron Allah ce ta sa ayan ko da ya ce shi baya san mutane su zage shi ne in ka an shiga cikin zuciya sosai za ga tsoron Allah ce bai baya san ya faɗa ne kawai to waɗannan su ne wajibi wato ya zama an yi da aka yi da su wajen samu ba a shi kaga babu babu sakamako na siyasa za ka yi sana magana cewa a yanzu zan yi adalci zan yi misali misali wanda yadda ya yi ne zan kyautata mishi a to wannan gaskiya ba dai a wani matsayi ba wani matsayi za ka kawo ta tsaye farko tukuna wanda ya fi dacewa wanda ya da wannan kowa ya da wannan amana da zai iya yi ko ba zai iya yi ba ba ka je ka ɗauko wani kwata-kwata ba bai sanya ake ma harkan tsaro ba ka ba shi abin tsaro ina zai kawo ba zai kawo labari ba Allah ya kyauta a sannan kuma suka ce ko lokacin yin to sannan kuma suka ce kuma idan zai nemi taimako ya nemi taimakon masu gaskiya da adalci masu gaskiya da adalci wanda ba za su yi musu mugu ba wajen gaya mashi gaskiya ba kuma za su kuma zama a yayin da sha'anin gaskiya ya tashi ba za su je haka suna kare mushi asalin hakikalin abu da al'ummar shi suke ciki ba ba wanda za a je kawai a sashi a wani daki a bashi jarida kuma a bashi kayan shayi ya sha ba ba irin wannan ba irin wannan ba a'a mai gaskiya da amana zai ga mishi al'umma ba su zama lafiya ana yunwa ana kaza ana za su faɗa gaskiya ahlus sidqi wal wal adl ijma da mai idan aka samu waɗannan wanda galibin al'umma za ka samun gaskiyan da amana wani lokaci yi karanci saboda yanayin jama'a da azumin duniya Allah ya kyauta to amma in aka samu in ba a samu haka ba sai malaka ce to ayi al'amsal fal amsal to sai ka zama a cikin marasa kircin to wa yafi dama dama to sai a dauko ba zai dama dama to wannan shi da abu da ya dace ba kuma ka ce wacin da dai duk marasa kirki ne a wurin ba kuma ka ce kawai sai da abar bakin in ka bar bakin to wani zai zo kuma ya filin wannan bakin kaga an shiga uku saboda faraga ce dole kuma a samu wani cika ta idan saboda haka idan idan ba a sami wanda suke su su tara gaskiya da amana ba ko da adalci ba to sai ka a cikin su wane ne ya zama ya zama al'amfal sai ka zabe shi ya zama ya cimike ka idan ya yi ta kokari wani ya zaɓo masu kirki ko masu gaskiyan sai dai wanda ya zaɓo wanda su ne wanda ba su kai ƙorin kirki ba amma da za su iya zo mushi da abin da yake da rinjayen zato iya ƙoƙarin shi to wani a wurin ubangiji ya fita in suka ci amana to kuma shi da a wajen ubangiji ya fita saboda me saboda dama ko dai yayi daidai ne ko yayi nufaci daidai to shi kuma ya iya nashi kokarin idan suka ci amanan shi to shi ubangiji idan ya tashi tayar da shi zai tayar da shi a cikin al'abara Allah ya ce innal abara lafi na'im su kuma in suka Allah ta tayar da su a cikin fujjar da tasur wa innal fujjara lafi jahim inda su suka ci amanan sa Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah warasa wata kunu amanatikum wa antum ta'lamu Allah ta'ala ke cewa kar ku ci amanan Allah da mazansa kuma ku ci amanan amanoni amana cin amanan amanoni shine ga mai gaskiya kake bayarwa ko ko duka babu masu gaskiya amma ka san wannan ya bai kai wannan rashin gaskiya ba sai ka dauka ka ba wanda ya kowa rashin gaskiya kamar wancan mun da ke dan ba baje baje shi ba baki wuli ba to wannan mutum ya ci amana kuma ubangiji zai tayar da shi a cikin wato kamaban na alfujjar galibi duk mutumin kirki da ya zama ya kamanta tsakanin shi da ubangiji wajen mulki idan kun lura za ku gan shi daga cikin tsantseninsa Allah ta'ala baya tashi daga 'ya'yansa da danginsa sai bayan bashi amma a lokacin da yake mulki a lokacin da yake mulki za ka gani saboda yanayin tsoron Allahnsa da waye za a ga shi baya kokarin ya zama ya sanya ƴaƴansa da kuma familinsa sun zama sun tsara sauran al'umma da yawa baya yin wannan mu yanzu wani abu ne ya kai mu na lalacewa kuma ake ta cewa dole a hakura to yayi za mu yi ba kuma da za mu sai dai ta addu'a misali kawai zan kawo mana ibn taymiya ya kawo wannan misali a cikin siyasar shar'iyya kisan da shahuriya ce ta zo a cikin al-ma'rifatu wa tarikh na al-fasawi da sauran tafai dai na malamai ibn sa'ad ya kawo a cikin tabaqat tarihu dimashq da kuma sirru umar la na aljawzi a umar dan abdulaziz ne kusan yanayin adalcin sa a shekara biyu kawai yana mulki har ubangiji ya karbi rayuwarsa to shi da ya tashi zai rasu sai aka kawo korafin cewa shi kamar ba al'umma ka komi ba yaran ka komi ba za ka duk wanda ya je saboda kawai shi ya yi su shana ne mulki kaga wannan zai wuya ya zama alba nagari dai kan zai wuya gaskiya to da da aka gaya mushi haka sai yasa aka kira mushi waɗannan yara yasa aka kira mushi waɗannan yara sai ce sai ce masa a shigo musu da shi da ya kalle su haka dai ya gansu ga salon yara ne ƙanana da fa sauran aiki da kamar yanzu ne yaro gara ai shekara goma sha abin sa ka sane da sauran aiki yaushe ma gama makarantar yaushe ji jami'a yaushe fara sana'a ka gaba to shi yana nan hannun ubangiji kuma sai abin da sai ka roki Allah Allah ya rike maka shi da ya da ya gasu sai zarafa ta ainahu sai ya fara wanda tun makala sai ce ya bunayya ya ku ya bani ya ku yara na wallahi ma mana'atukum haqqan huwa lakum yace to kar ku ji wasu maganganu yana yawo cewa ba abin koyi ku cewa ba ku ya tazata ku babu wani hakki naku da na haram walam akun billazi akhru amwalan nasi fa atba'aha ilay ce ni kuma ban zama in dauki duke jama'a zo in baku ba ba zan yi haka ba wa inna ma antum ahadur rajulaini ku ɗaya mutane ne guda biyu kawai imma salihun ko dai mutumin kirki ko mutanen kirki fallahu tawalla salihina ni kuma ina da yakinin cewa ubangiji zai jibinci mutane na gari dan haka ubangiji zai zai kula mu da ku baya da wa in ma ghairu salihin ko kuma kuma mutane na gari ba wala ukhallifu lahu ma yas'inu bihi ala ma'siyati llahi ba kuma zan ba ku abin da za ku je ku ci sabon Allah baya na ba in za ga yanzu suna ta kidayen su bayan iyayen ana ta abubuwa ana kana kai mishi nashi kamar shan kabari Allah ya tsare bayan an gaba ce ko ani to kashi bani wannan ruwaya a malamai da yawa sun ruwato ta kamar yanzu da fada al-ma'rifa na al-fasawi ana ruwatowa da a ce maslima ibn abd malik wannan jarumin shi ne tambaye shi a wata ruwaya kuma aka nuna kuma muzahim ne maulahu maulansa ya tambaye shi ba da zai iya yi wa wannan ya tambaya wannan tambaya din umar ya faɗi waɗannan maganganu masu bandan to shi wanda aka tambaye shi labarin mafi ban kayan abin da ya gani to shine muke bayar wani labarin sai yake cewa wallahi laqad ra'aytu ba'da waladi bayan nan sai naga ƴaƴansa hamala ala mi'ati farsin fi sabilillah naga shine yake bada abin hawa 100 a ji a jihadi da shi har Allah ya zata shi kenan yace ya'ni a bahali min yakhzu alaiha ibn mai yake cewa wato ya ba su da ji a jihadi wani sa kuma da ya dinga tare dukiyan waye waye waye kuma bayan na kuma an samu kuma dukiyan ya kwarin saboda haka duk wanda ka gani fi sabilillah yake ma jama'a mulki saboda a sami nasara za ka farko al'amari ba da ne tara wasu abubuwa ba amma bayan baya nan ku huta ku aje ubangiji ba zai tota bayan shi ba ruwa ga ma'aiki ai da dama an rika samun wasu abubuwa da inda a cancanta ne take ce da ya ba su Fatima Fatima ta zo tana neman bayi a bata a titin taimaka mata ba zai hana ta ba kuma wani ta ma an ba balle ita me yasa ba za saboda ayi alwaran saboda gane cewa fa ba fa wai wani abu ne za a je a ce kawai ya zama wani gadan ba wani addini ake ba aiki bayan baya nan ahlul baiti irin arzikin da halifofi suka dinga ba mu ahlul baiti ba za ka hada ba wato ba za ka iya kiyasin sa ba kaga wanda ubangiji yake al'amarin sa a a nan mu ma ku duba ku gani Shehu Usman Shehu Usman har yanzu muna cewa albakashin shi a kasan a saddauna da yake ya fito daga wannan gidan sai Allah ya mishi albarka shi kuma shi saddauna shi ma yanzu bayan rasuwansa gidan nashi Allah ya mishi albarka kuma musu ba amma a farko al'amari za ka ce ai yan kaza kaza ya bari da wasu yan kayan sawa da wayan ka jare hausa ta gaya maka to ne nan ma kurkusa malabar gumi da kowa ya san yadda wanda mutum ya yi kokari sai a ya sa addini ya zama shi ake yi a ban kasa Allah ya dafa ma yana amala ban gumi dafa musu ba ba wanda ke cikin wani zaku yana tunan an kaka nika yi amma Allah ya dafa mishi saboda haka duk wani shugaba da ya ce shi zai je ne saboda al'umma wato yaransa su yi kuɗi to wannan kuma dai kun sani cewa in aka juyin juya hali yin waina to yayin da mu ne wanda muke na kasan can muka koma sama kaga zai biya mutuwa da wannan can sai wanda yake zuciya nesa wannan zuciya nesa wannan ta maga ce daban amma ka san dai ba za ka taimaka ma jikokin sadauna ba hankalinka na kwance akan wanda muke da labarin cewa ai ya cuce mu wannan wannan ya ci kuɗi wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza ba za ka yi mishi zuciyar ba ɗaya ba ma saboda haka wannan shine wato yanayin bambanci da ake da ake da shi akan wannan matsalar sannan abu na karshe da malamai suke suke ƙara faɗa shine dole kowane shugaba ya zama ya koke-koken al'umma suna ishe masa suka ce babu wata sharifa inna ra'asa kulli baliya ihtijabu sultani an ra'iyya yace ummul haba'isin kowace bala'i a kasa shine a sami shugaba ya katan ya kanshi daga talakawa kuma matalakawan galibin irin raunanan nan yara ƙanana da kuma mata a ce wasu na wasu ba su cin abinci suna mutuwa wasu na kaza wasu na kaza wanda ke kawai shi ba bai sani ba to kaga wannan wannan wato ummul haba'isin bala'i kenan komai na iya kawo kasa wannan to kaga wannan kuma ya daga cikin abin da mu ba mu da wato mu kaman ba sanya suke abubuwan nasu bane saboda haka malamai suke cewa dole zama yana da ido ido shine wanda sun kallon masa abubuwa dare da rana yana da shi ya kuma zama yana da wato waɗanda za su kawo shi tsayin guma na halal wannan tsayin guma na halal kenan wanda ka shige suka sa suna maka aiki su ma ka sa wasu na aiki a kansu haka ake yi kaga kuma samu dama da za ka yi wani shigan burtu ka dinga shiga kana lille ka ga me ke faruwa ka a dinga makariya ana makonyi amma kaga duk wannan shugabanni a yanzu ba sai ba haka muke ake yi ba sai dai muna kokarin Allah ta'ala ya kawo mana sauki ya kawo mana canji Allah ta'ala ya kimsa musu waɗannan zanuka a cikin zuciyarsu abin da ya rike insha Allah kawai shine karshen magana da zamu yi kan dai shugabanci shine hizba kuma insha Allah kafin ya zuwa akan shi zamu zaɓi matashiya sai kuma mu ci gaba da karatu a sauran gabobin abin da ya bada saura abin da bukata daidai Allah ba mu lada
lokacin da Hassan ibn Ali yayi wa Muawiya mun samu zaman lafiya ya kafa shi yana shan a lokacin da bai ya dawo Madina ya rufa a shan mai cigaba a sha mai ci gaba sha mai ci ai tunda Ali ya bar Kufa ya bar Madina shikenan kuma ita Madina an sallabe ta sai da aje ake haji kawai shi ma da ya tashi ya ci gaba da yi a shafin sa ne saboda a shamunan ne ai wato wanda suke mara mashi bayanan suke sosai nan sannan kuma tambaya ta biyu shi ne sai na Ali ya zama khalifa bai taɓa samun wani tsabiliki wani
a an samu na tun lokacin da aka yi sulhun nan tsakanin abu musa al'ashari da amur bin al'as daga bayan ittifakin da aka yi shine faɗin ta tsaya a haka tun da dai gaskiya an kasa cimma wata matsaya Ka- a tsaya a haka to kuma haka aka yi tun daga nan ba a ƙara wani rigima ba. har ali ya koma ga allah har ma daga bayan ma'auyin zai haure ba a ƙara wani rigima ba har a haka ma a haka in suna neman wata yar fitowi da sauransu suke dan aikowa wajen allah Eh, amma dai sun sun ƙi sallamawa tun a lokacin duk da aka
kuma sai na ali a lokacin ya tsaye wato kamar yadda ce sai na ba a shi wata ainihin a fara hukunta waɗannan wanda suka haka to bayan an samu stability sai na ali ya ce musu ba ai wannan fadace-fadacen da aka yi na farko wasu daga ci fitin taci su wasu daga ci kuma sun riga sun zama sun kasance ne su masa da asabiya ma su a zaman kansu wanda suka yi fomin musu magoya baya daga cinsu wasu ne a shine suka zama khawarij wasu suka zama suka fandare ah, masu zagi can bangaren alin masu zagin su ma'auyin bangaren kuma ma'auyin masu zagin su alin to kaga al'umma ta fara rarrabuwa irin wannan wa ko za ka kamu abin ya riga ya yawa to kuma abin ya ba yawa kuma zai dai hakura in aje fadan ubangiji ai ai wato a shari'a da gola a can eh wanda wannan kuma shine da ɗaya daga cikin abin da malamai ke yawan kafa ma ma'auya hujja akan cewa gashi shi da ya haure iya kawo kowa ba saboda duk a wani lokaci yin abin da alin ke nuna musu nuna mushi kenan wannan abin ta zama fitina in ka ce a lokacin zaka faɗa zaka faɗa to sai ka samu sa al'umma baki daya kake da suna da hannu kuma daga baya yan laifin tsirani ne sauran kuma duk ba su da hannu tun da daga baya sun zo sun koma akwai wanda suke saka kanu ne ba wai suna da wani hannu ne da kirki ba kawai suna jin maganganu ne kawai ana faɗi su ma suka ɗauka yadda za ka ji jama'a suka ji mag- ana yawo da magana su ma su ɗauka a musu to a irin haka haka to kaga irin wannan sai ka tace ba za ka ce za ka yi hukunci kai kai- kai tsaye ba to wannan shi ne eh, abin da ya na'am to zanga-zanga wato mu dai kuruji to na to da shugaba a gaskiyar magana wannan shi- wato sabanin hadisan manzo Allah yanda ya haƙuri umarni akan haƙuri shi zanga-zanga wasu ne ke kokarin cewa a contemporary rayuwa da muke ciki to wadancan ba sa jin wani yare sai wannan a iya yi ko ba a yi ba magana ce ta malamai da suke kara wa junan su amma dai inda za a bi ƙa'idar hadisi na manzo Allah shi da haƙuri ke cewa galibi in kace zaka zanga zanga zanga zanga mu dai kaga zanga zanga musamman dai musulmi bai karbe mu ba an ji a wasu kasashe sun yi suna ta halaka mutane kuma ba wai ba su zaluncin bane waɗanda ake ta zanga zanga akan su tun 2011 suna da zaluncin da suke yi a aiki amma dai abu ya zama ya lalace abu- an rasa gane gaba da baya ba da amma gwara a hakuri a tallafi galibi addinin musulunci yana son yana son wato zaman lafiya ko yaya take saboda zaman lafiya ne zai samu shi tare na kasa idan sama su lalace shagir shi zai kuma na kasa ne ana nan ana nan zai cika wata rufiya daga baya zuwa da can ya je ya kama ya mutu ya ya mutu ba shikenan ba yana mutuwa sai ku hukusa na ku shikenan sai a hakuri din mana sharrin wannan wancan wannan yafi alheri akan cewa mu zo mu tunbe shi da kalbi da yaji shi ma wanda kuka kawo kuma kira intanet shikenan yanzu kamar mu ce za mu yi musulunci a Najeriya ko a je ku kawo ka gama rigima din an gama rigima kuma ku zo muna mu rigima kan kan kan kan freedom of- of of expression kan wasu abubuwa da mu a musulunci yanzu mun riga mun sa a rayuwar mu na Najeriya yanzu mun saba ba musulunci bane ko muna son mu rayu a haka din kamar mun kira shugaba mu kattara mishi zaki wannan kanshi nake nace muku da musulunci za a yi ba sai mun ja sai wato mun tashi tsaye ba karami ba to musulunci babu wannan kawai ka kira shugaba kai tsaye a titi ka zaki shi babu ina kawai da ma yayin da ka zaki shi ya dauko ya kira ka ya maka duk abin da yake so ya maka gwargwadon yadda hukuncin shi hukunci ya zartar shugabanci ba fa karamar abu ne ba Allah ya kyauta insha Allah za mu karshe wannan din sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh